الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara haɗuwarmu domin fara karatu a cikin wannan littafi mai girma wannan littafi mai daraja mai kima wanda ya tattauna akan abin da ya shafi mas'ala ta aƙida mas'ala ta tauhidi kitabu tauhid na babban malami na musulunci shekul islam ومجدد الدين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wanda wannan malami sananne ne a wajen malamai wannan malami la yahtaju ila ta'arifi babban malami ne na musulunci wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suka yi wa addini na musulunci hidima wanda sun rasu cikin ƙarni na goma sha uku. Wannan malami an haife shi hijira ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama tana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar. Ya koma ga Allah hijira ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama tana dubu ɗaya da ɗari biyu da shida. wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masu wato doguwar rayuwa yana ɗaya daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta su da rayuwa wanda take mai tsawo ya yi shekara ɗaya-ɗaya a duniya har shekara tasa'in da ɗaya ya moru da rayuwarsa wannan malami ya karantar da addini na musulunci ya yi jihadi ya isar da aƙida kyakkyawa inda babu ita ya raya aƙida wanda take kyakkyawa a gurin da ya zamanto aƙida kyakkyawa ta tashi daga aiki wannan malami Allah ta'ala ya ci kansa da rahama Allah ya gafarta mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka makwancinsa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon littafinsa kitabu tauhid na bismillah
كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
كتاب التوحيد wato wannan littafi zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi a tauhid kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da ibada bawa ya zamanto dukkan abin da sunan shi ibada ne ya yi shi saboda mahalicinsa ya zamanto ibadar da za ka yi ba wani kaso wanda ka bayar da shi ga wani daga cikin mahalici daga cikin halitta daga cikin abokan halitta dukkan ibadar ka gabaki ɗayanta ka yi ta ne domin mahalici shine ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qaulullahi ta'ala wato da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, Allah ya ce wa ma khalaqatul janna wal ins. Ubangiji ta'ala ya ce ban halitta aljamba da bil'adama illa li ya'buduni face dai saboda su kadaita ni da bauta ya zamanto suna bauta mini ba tare da sun hada bautar wanda ni ba. Wato wannan ita ce illar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mu. halittar mu ga baki ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba ya halicce mu bane saboda mu ci tuwo mu sha ruwa mu ci mu koshi mu yi mulmul ya halitta mu ne saboda mu bauta mishi wannan bautar ta Allah tabaraka wa ta'ala ba yanda za a yi ta yiwu sai bayan bawa ya je shi ya yi karatu ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mai kyau ya aikata shi ya san abin da Allah ta'ala baya bukata ya guje shi na'am
وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Walaƙad ba'athna rasulan, haƙiƙa mun aika jakada fi kulli ummatin a cikin kowata al'umma, wato kowata al'umma cikin al'ummu ba wata al'ummar da ta shuɗe face dai akwai mai galgadi a cikinta, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ko, wa in min ummatin illa khalafiha nadhiru. Wato ba wata al'umma cikin al'ummu waɗanda suka gabata face dai akwai mai galgadi a cikin wannan al'umma ɗin shine annabinta to Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun turo da jakada mun turo da manzanmu a cikin kowace al'umma ba wata al'umma da ta zo ta ba ta da manzo a ciki ba jagoranta an ibudullaha wajtanibu tagut wato wannan manzo na wannan al'umma iya abin da yake kiran wannan al'umma tashi zuwa gare shi shine yana ce da su a ni'ibudullaha ku ta Allah tabaraka wa ta'ala da bauta ma'ana wahidullaha ku ta Allah ta'ala da bauta wajtanibu baguta ku nesanci bautar wani Allah ku nesanci dagutu wato dagutu shine dukkan wanda aka bautawa in dai wani Allah ne sunan shi bagutu kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yayi ta'rifi bagutu a cikin littafin sa mai albarka littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin mun gane da kyau to wannan aya ta wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wato ta kunshi ithbatu al'ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa na fiyuha limasiwahu. Ta kunshi tabbatar da ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma korewa ibada ga dukkan wani Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan wani Allah mutum ne, aljanne, mala'ika ne, sauran namomin daji ne, namomin da suke rayuwa ne a cikin ruwa. halittu ne waɗanda suke yawo a saman ƙasa ko wanda suke yawo a sararin sama tsakankanin sama da ƙasa ko kuma jamadat ne irin duwatsu da sauransu to Allah subhanahu wa ta'ala ya kore bauta musu an ibudullaha wannan shine wato tabbatar da tauhidi kenan ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibu tsaguta shine ku nesanci bautar wani Allah wato dukkan wanda zai zamanto ya yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ibada shi bata kunshi ba wannan ɓangarorin guda biyu bata kunshi ba nafiyun da isbat to ibada shi akwai matsala a cikinta dole ya zamanto an samu annafiyu wal isbat wato ya kore cancantar bauta ga wani Allah ya tabbatar da cancantar bauta ga mahalicinsa mun gane da kyau wannan ita ce abin da kowane annabi cikin annabawa na Allah ya yi da'awa zuwa gare shi ba wani annabi tun daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har ya zuwa farin jakada sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi wanda ya zo shi da kishiyar haka kowa abin da ya zo da shi shine a kaɗaita Allah ta'ala da bauta لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله malakun min ilahin ghairu mun gane da kyau mun ga cikin suratul a'raf yanda Allah subhanahu wata'ala ya jiro su daya bayan daya cikin manzanni na Allah to haka idan muka je cikin suratul hud iya uslubin ya canza a can shi ma daya bayan daya laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim mun gane da kyau sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito kisar annabi Hudu alaihi salatu wasalam wa ila adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun wa ila thamuda akhahum Saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط haka idan muka gangara cikin suratul shu'ara haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata kazzabat qaumu nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un kazzabat adun al-mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un kazzabat thamud al-mursalin إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذب أصحاب ليلة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين wato za mu ga cewa dukkaninsu saƙon da suka zo da shi shine kaɗaita Allah ta'ala da bota ba wani annabi da ya zo shi da wata da'awa wanda take kishiyar haka. Mun gane da kyau, ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ce, Inna ma'ashar al'ambiya'i, ikhwatun li'allatin. Mu jama'ar annabawa, ‘yan uwa ne wanda suke na kishiyoyi, ‘yan uwa ne wanda suke mahaifinsu ɗaya ne, amma kuma mahaifiyar daban-daban ce. dinuna wahid wa ummahatuna shatta wato addinin mu ɗaya ne kowa daga cikin su asalin addinin da yazo da shi shine da'awa zuwa ga ta Allah ta'ala da bota amma abin da ya shafi abin da yake cikin shari'a din dokoki sun sha bambam daga wancan annabin zuwa ga wancan annabin daga wancan annabin zuwa ga wannan annabin sun sha bambam amma wajen asulu at-tauhid dukkaninsu da shi suka zo shi mun gane da kyau shine abin da wannan ayar take kunshe da shi wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haqiqa mun turo da jakada a cikin kowace al'umma a cikin al'ummun da suka gabata an ibudullaha wajtanibu taghuta abinda wannan manzo yake cewa al'ummarsa shine ku bauta Allah ta'ala da bauta ku kadaita Allah ta'ala da bauta sannan kuma ku ne tsanci bautar gunki wannan shine sha'ani na biyu idan muka kallaci malam saboda dama kun san wanda suka yi zurfi wajen ƙalar lahu ƙalar rasulu ba sa faɗar magana ɗaya ta gaban kansu kawai ƙalar lahu ƙalar rasulu ne saboda an lime a cikin abu ya zama shi ne abincin shi ne abin shan ya zama shi ne abokin hira kaga da ya ce kitabu tauhid bai maka shuhuda ba kawai da waƙaulun lahi ta'ala ya buɗe maka don kasancewa littafi ne wanda ba magana shi a ciki ba ra'ayinsa Allah ya ce annabi ya ce farko dai kai bawa ka san illar da ta sa aka halice ka don me aka halice ka ka gane don ibada ku to ibadar nan akwai waɗanda suke bauta wa Allah tare da bauta wa waninsa akwai kuma waɗanda suke kaɗaita Allah ta'ala da bauta to wani sunfi ne aka umarce ka da ka haɗu da su shi ne Allah ya zo da ayan nan ta biyu walaƙar ba a suna fi kulle umarcin rasulun a ni'ibu da Allah wajitani bukawut ba wai ibadar ba an ji idan ka bauta wa Allah amma sai ya zama to kuma kana bauta wa wani Allah to har yanzu dai da saura ba yi imani ba mun gane da kyau kamar yadda ma yake alaihi salatu wassalam ya ce wa Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi lokacin da ya ce ba wani daga cikin bayin Allah wanda ya fi soyuwa a wajena sama da kai ya rasulullah in ban da kaina ya ce to hal yanzu akwai kura ya umar sai bayan ya ce to har kan nama na fi son ka da kaina ya ce al'ani ya umar mun gane da kyau to ba yanda za a yi ya zaman to ka samu aƙida mai kyau tauhidinka ya zama tauhidi sai in ya zaman to ka kakkaɗe hannunka daga dukkan bautawar wani Allah dukkan wani Allah ka raba hanya da shi ba kai ba bauta mai na'am
وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آية
Faɓauluhu da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya a cikin Alƙur'ani ya ce wa rabbuka Ubangijinka subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kan harshen manzannin shi, sannan kuma ya yi wasiya Allah ta'abudu kada ku bauta wa kowa daga cikin halittu illa iyahu sai shi mahalicci shi kadai kada ku bauta wa kowa duk wani wanda yake wani Allah ne ba umarce ka da ka bauta mushi ba kana bauta mushi to da kai da abin da ka bauta wa ɗin da shi aikin da ka yi saboda neman kusanci zuwa ga wani daga cikin wani Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da ku in gane da kyau Allah ta'abudu kada ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi ubangiji za mu ga cewa ita ma a wannan jumla akwai nafiyun da isbat akwai korewa bauta ga baki da Allah ta'abudu kada ku bauta wa kowa Allah ta'abudu ahadan Allah ta'abudu shay'an sai kuma asbata hali nafsihi illa iyahu sai shi kadai Allah Allah ta'ala ne kadai yake cancantar ibada daga wajen bayansa ba wani wanda za ka sarrafa wani kaso na ibada zuwa gare shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba dama abin da ake cewa a shirku shine taswiyatu ghairi Allah subhanahu wa ta'ala billahi fi ma huwa min khasaisillahi ka daidaita wani Allah da Allah cikin abin da Allah ta'ala ne kaɗai yake banta da shi ibadar da za ka yi ta don Allah to ka haɗa wani Allah da shi kaga wannan ne ya halakar da mushrikai shine taswiyatu ghairi Allah billahi da suke gane da kyau cikin suratul shu'ara Allah ta'ala ya hakaito mana kissarsu gace tallahi in kunna la fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin talakai mun gane da kyau wa bil walidaini ihsana sannan kuma ubangijin subhanahu wata'ala yayi umarni akan harshen manzanninsa sannan kuma yayi wasiya ku kyautata game da mahaifa uwa da uba iya kyautatawa wato bayan ka fitar da haƙƙi na Allah da haƙƙi na manzo to iyaye waɗanda suka zamanto sababin samunka a wannan gida na duniya suna da haƙƙi a kanka na ka kyautata musu wannan koda ba musulmai bane koda ba musulmai bane mahaifi mahaifiya suna da kwai alhurma a wajenka mun gane da kyau ba wani wanda za ka keta darajarsa idan ka cire ta Allah da ta manzan shi ka ga sakamakonka tun a wannan gida na duniya kafin ka tafi lahira ka haɗu da babban sakamako shine ka saba mahaifiya mahaifi alaihi salatu wassalam ya yi magana dangane da abin da ya shafi kyautata wa mahaifiya kamar yadda yake cikin hadithi na bukhari da muslim hadithin abu huraira wani ce ya rasulallahi man a haƙun nasu bi husni suhubati daga cikin mutane wane ne ya fi dacewa da in kyautata zamana da shi zala ce ummuk mahaifiyarka inda cikin mutane kake neman wanda za ka kyautata zama da shi ya zamanto kada ka yarda ku samu matsala da shi ba abokinka yantin ba ba kaza ba ba ɗanka ba ba kaza mahaifiyarka duk rintsi don wahala kada ka yadda ku samu matsala da mahaifiyarka in dai zaman lafiya kake bukata ba in ba ka so jama'a su maka dariya in ba ka so abokanan faɗa su maka dariya to shine kada ku saba da mahaifiyarka in mahaifiyarka tana wannan bangaren na dama to kai ma kasance a damar in hagum ta dawo ta ce ita ce damar kai ma dawo hagum ɗin ka ce ita ce damar matukar ba a keta dokar Allah ba wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tud'ihuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun mun gane da kyau husaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tud'ihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi'i sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun saboda mahaifa suna da kwai haƙƙi mai girma a kan ɗansu idan ka cire haƙƙin Allah da na manzan shi sallallahu alaihi wasallam ba wanda suke da haƙƙi a kan ɗa a kan bawan Allah kamar mahaifansa gane da kyau na haka shi ne Allah ta'ala ce wa bilwalidaini ihsana sannan kuma wa an tuhsinu bil walidaini ihsana ku kyautata wa mahaifa uwa da uba iya kyautatawa duk abin da suka bukata na kyautatawa ka musu ka musu in Allah ya hore maka al'ayata ka karanta ayar har zuwa ƙarshen ta to amma malam Muhammad ya tagaita mana kan ihsana in ba ya bulughanna indaka likibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Bangiji ta'ala ce in ahaduhuma idan ɗaya daga cikin waɗannan mahaifan naka guda biyu ya bulughanna likibara indaka ya kai shekaru na girma a wajenka kuna tare da shi mahaifiyarka ce mahaifinka ne kuna tare da shi hal Allah ya kaddara yana ɗaya daga cikin waɗanda za su rayu shekara mai tsawo a duniya ya kai shekara saba'in shekara saba'in da biyar shekara tamanin ta kai shekara saba'in shekara saba'in da biyar shekara tamanin ta fara ɗan wato buƙatar kulawa aukilahuma ko kuma dukkaninsu Allah ta'ala ya tsawaita musu rayuwarsu har ya zamanto sun manyanta shekaru ya kai musu kana tare da su to fala ta kullahuma ufin kada dan sun yi wani abu wanda bai dace ba ka ce musu affafa da fiyar kada ka ce musu uffan wala ta naharhuma sannan kuma kada ka kyare su idan mahaifa suka kai shekaru shekaru idan suka tafi wani lokacin za ga cewa da mantuwa da waɗansu abubuwa suna shigowa sai ga mahaifinka ka mishi wani abu na alkhairi amma ya ce wani rabon da ka siyo min dan wake ko kusan wata biyu yau kai ku jiya ma ka siyo mishi amma ya ce wata biyu to kalka ce kai babu ka ji tsoron Allah kalka mishi haka kalka ce mishi ji tsoron Allah eh shi saboda yanzu a yanda yake lokacin da kana yaro kai wata kila da za ka saya maka amma amma ka ce kai an ki saya maka ka ce ba a taba saya maka shi ba in ka gani a hanya ka ce ba ba saya mun wannan ya ce ba an saya maka bai ce ba ba ka saya mun ba to amma shi bai damu ba saboda ya san yaro ne kai a hakan kuma zai ƙara saya makan kuma ka zubda ya sani amma kai yanzu ka siyo mishi dan wake ya ci jiya yanzu ka shigo ya ce ka yi wata baka sai mishi dan wake baratar maimakon ka ce to baba ayi hakuri yanzu za a siyo insha Allah an kashe laifin to wani Allah maka albarka wannan Allah maka albarkan shi kake bukata dama a wajensa ka je ka siyo mishi dan wake in zai iya cin na dala ashirin siyo mishi na talatin ya ce bari ka ce mashi sai mai kuma ba in ya ce to sauran ruwan sanyi ka je ka samu mai ruwan fiyawa ta in Allah ya hore ma yin akwai waɗansu na kwalban nan na roba ka je ka kama shi na awa ka kama ya taba saboda walatan sana sai baka minar duniya iya dukiyar da Allah ta'ala ya hore maka ko in ba ka ci ne in a cikinka kasa kai ka san dama duk abin da kasa a cikinka ɗayan biyu ne in ma bitamin wanda zai wanzu a jikinka in ma rara wanda dole ka je ka tutiye su ko to haka ma yake alayhi salatu wassalam yake wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labistawa fa afnaita ko kuma abin da ka siya ka duka ka saka a jikinka iya da karshe shi ma zai me fa ablaita zaka tsohon da shi ne aw tasaddaqta fa amdaita ko kuma kai sadaka da shi sai ya zama to ka zartar da ladan zuwa lahira to kaga ba wanda ya fi dacewa da ya ci sadaka taka kamar mahaifanka abin da za ka ba su da niyyar sadaka ga iyalinka kana mata kana wa iyayenka sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa maka cikin al'amuranka abokanan adawarka suna so su ga faduwarka amma kuma Allah kullum sai ya ƙara ɗaga ka Allah kullum zai ƙara ɗaga ka. Da tun suna zamantowa kuna kunnen doki da su wajen harkoki sai ya zamanto sun zamanto sa'annin yaranka. Don waɗansu wanda yaranka ne suna amsar kaya a gurinka yanzu su za su dinga haɗuwa da su suna tattaunawa su su ne sa'annin su yanzu kai kafi ƙarfin su kutse raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Saboda wannan kyautatawar da kake yi wa mahaifanka baka gaza ba daga yi musu alkhairi lokacin da suka bukata. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ce fala taqul lahum uffin wala tanharhuma sannan kuma kadda ka kyare su wa qul lahumu qawlan karima idan ka tashi zaka yi musu magana ka yi musu magana wanda take cike da ladabi ka musu magana wanda take kyakkyawa irin yadda a yanzu za mu ga cewa zamani da ya canza asbal ma'rufun munkarun wal munkaru ma'rufan a yanzu wani yarinyar da yake nema da aure shine in ya kira ta za a ganshi a datse in a cikin ɗaki yake yana magana ko kai ka ce musmus ne yake magana ce yake a natse a hankali za a ga ko na kusan shi baya jin abin da yake faɗa sai su yi minti talatin suna hira amma bai gaji ba ya mata mulmushi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma in ka ji suna hira da ma'aikin shi wallahi kai ka ce shine ma'aikin ma'aikin shine da yau ke baba ya zaka ce ai kaza ai kaza haba da Allah yanzu na yi wankan na wannan ne zaka zo ka ce ai kaza ai kaza gabaki ɗaya din ya biya ta da hankalin ma'aikin ya ce to je ka na yi yanzu dan ya zama ma'aikin ma'aikin ya zama to da a zamanin da muke ciki wanda kuma dama ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama shine an talidal amatu rabbataha daga cikin malamai na musulunci akwai waɗanda suka fassara baiwa ta ayi ubangijiyarta shine irin zamanin nan da muke ciki yaro ƙato mai jin ƙarhi ya kai shekara goma sha takwas amma zai yi wanka ya zubda wa mahaifiyar shi kayan shi ta wanke mishi in abinci ta dafa ita za ta kai kofar ɗakin shi ta aji yana ci a nan zai yadda mata kwanan ta zo ta ɗauka ta je ta wanke ta zama mai yi mishi bauta abin da ya kamata a ce shi yaron shi zai yi wa mahaifiyar ita take mishi in ka gansu suna hira ita mahaifiyar tana wani daman ka dai kai yanzu wannan dauda ta haka da sauran gadala ashirin ka je ka da Allah ni kin ga kalki mun a cikin jama'a zan ki zai ce mun basar to wani ke wani kuɗi da sauran su to kaga yanzu ya zama to shine me shine mai gidan ita ce yarinya to ha akwai matsala fa yan uwa sai muna gyarawa a kullum karatu da muke kar ya zamanto iya karatun da muke yana ƙara mana nisa daga Allah ya zamanto karatun da muke lalle mun sha bambam da sauran 'yan gama gari kana zauwa makaranta amma ba ka da bambanci da sauran gama gari yadda za ku yi magana da mahaifinka ranka a ɓace ka yi ta gaigaya mishi magana ko mahaifiyarka ranka a ɓace ka yi ta gaigaya mata magana irin yadda ɗan duniya ne zai gaya wa mahaifiyar shi magana haka abin bai yi ba ya zamanto karatun da muke ya zamanto hujjatul lana ne la alaina mu san kimar mahaifanmu mu san darajarsu mu san duk abin da suke so na alkhairi matukar bai ci karo da addinin Allah ba mu yi kokari mu yi shi shine zaman lahiyar mu abin da ba sa so matukar bai ci karo da addinin Allah ba mu yi kokari mu bar shi shine zaman lahiyar mu Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yarda da shi ɗansa Abdullahi dan Umar ya auri wata mata Abdullahi dan Umar yarinyar nan ta kwanta mai areshi yana son ta fiye da yadda ake tunani amma umar ya ce mishi sake ta ce kai baba ce abin nan wa sunna ce da wata sunna ce shi gaskiya yana son ta ba zai iya rabuwa da ita ba umar ya kai karan shi wajen ma'aiki ya ce yaro dan zamani fa ka aihe shi baka aihe halin shi ba yanzu abdullahi dai yanzu kaga wannan matar da ya aura yanzu ta mallake shi sai abin da ta ce mishi ya ce mai ya sake ta ya ce baya sakinta maza Allah ya kira shi kai Abdullahi matan nan je ka sake ta cika mata takardu ta tafi gidansu saboda ka san abin da manya suka hango yara ba sa iya hangowa malamai suka ce wannan matar ahlul kitabi ce kirista ce kuma yana jin tsoronta dan ja hankalin dan shi shi ko yana so yanda suka rayu a wannan gida na duniya a gobe kiyama ma a ce a fada ɗaya za su kasance ta annabi wannan shine babban burin shi amma manzo Allah da ya ga kyakkyawan niyyar shi da kuma abin da ya hango mishi lalle zai iya afkuwa ya ce rabu da ita kuma ya je ya rabu da ita kaga yanda ake ba wai yarinya ba wanda ya titi kuna relation ne da ita ba ta shiga gidanka ba idan aka ce ka rabu da ita to in ka kallaci abin da ya sa din mai kyau ne kai kokari ka hakura da ita man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah ta'ala shi kuma sai ya musanya mai abin da ya fi alkhairi sama da abin da ya bari mun gane da kyau na'am
وقوله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله تعالى قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وقوله da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa abudullaha ku kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta wala tushriku shay'an bihi kada ku haɗa komai da bautar Ubangiji la tushriku shay'an wato wannan la tushriku shay'an shay'an na kira ce wanda ja'at fi siyaqin nahyi saboda Allah ce la tushriku kada ku haɗa shay'an komai bihi da bautar Ubangiji wanda la idan ta zo ta annakiratu fi siyaqin nahyi tufidul umum wato nakira idan ta zo ta a jerin zance na hani tana fa'idantar da gangamewar hukunci ga baki ɗaya duk wannan wani komai ɗin kada ka haɗa bautar wani da shi kowane ne kada ka haɗa bautar wani da Allah da shi mun gane da kyau wannan wani ko da malamin ka mun gane da kyau ko da annabi ne ko da salihin bawa ne ko da mala'ika ne cikin mala'ikai na Allah ko da wani kimeman malami ne cikin malamai na aljannu kaji an ce akwai wani malami na aljannu wanda ya shekara 800 yana bauta wa Allah yana azkaru ka ce to ya kamata a mai sallah ko raka biyu ci ba za ka mai ba mun gane da kyau shay'an din nan na kira ce wanda ja'at fi siyaqin nahyi wanda tufidul umum wanda kiratu fi siyaqin nafi tu'dil umuma aw siyaqin nahyi mun gane da kyau ya kamata mu dinga kula da kyau idan ya zamanto abu ya zo shi kuma sai ya zama a fadar umum to sai mu kula da kyau wajen ko menene wannan abu ko menene shi cikin al'uƙala ne ko gairun uƙala ne baya cancantar ibada mun gane da kyau cikin masu hankali ne ko abubuwan da ba su da hankali ne irin gumaka wanda ake sassakawa mutum zai zo ya sassaka ich a ɗan yi gumki kuma ya kai shi gida ya dinga bauta mishi kamar da ma kulle ala basira abinda kai ka kera kayanka kuma ka zo ka raka bauta mishi me zai dina na maka kai za ka mishi wanka ka mishi wanki ka mishi kaza ka mishi kaza kuma ka ce maka wani abu lokacin wani Allah ta'ala ya nufi mutum da batawa ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba za ka samu wani ba wanda zai jibinci lamarin shi shiyar da shi da Allah mun gane da kyau man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani na'am al-ayata har ya zuwa ƙarshen aya معناه إلى آخر الآية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى ayar ita ma ta tattauna akan abin da ya shafi kyautatawa mahaifa bayan mahaifa kuma akwai waɗanda suke ma'abuta zumunta danginka na kusa su mori da kai kafin 'yan nesa bawa kar ya zamanto inuwar giginya na nesa kan ji daɗinki amma na kusa da ita baya sanin abin da ake ka zamanto danginka na kusa yayinka da ƙanninka da mahaifanka na ɓangaren uwa da mahaifanka na ɓangaren mahaifi ya zamanto kowanne ko da baka iya gangama su ba da ɗan abin da Allah ya hore maka na abin hannu to ya zamanto dai kowanne zai ba alkhairi a tattare da kai in an ce wani zai ce a wani ala sanya albarka ko da dai baya ɗauka ya bada amma dai zumunta babu laifi lokaci zuwa lokaci kaga ya zo shi har ya gida ya gaida mu lokaci zuwa lokaci kaga ya yi kira a waya ya gaida mu lokaci zuwa lokaci kaga ya turo mesaji na barka da wani abu ya gaida mu a cikin shi kaga ai yayi baka dauki wani abu ka bada ba amma dai wannan halayen naka kyawawa sun yaɗu a cikin su ta dalilin wannan ka mantar da su waɗansu ma wanda suke ɗauka wani abu suke basu saboda waɗancan suna ɗauka ne suna bayarwa tare da guri tare da faɗa tare da reni sai zaman to amma kai da baka ɗauka kana badawa amma ka ɗauke su da mahimmanci baka rena su ba saboda ka kallaci wancan kana mahaifiyarka ne iya sana'ar da ya tashi tun dama yana yi shine ruwa ruwa ga ruwa yake amma kai yanzu ka zama daktar kana kan mota ka zo ka huce shi yana ya dauko ga ruwa kusan ga ruwa ko wanda ake da akwai doso akwai kaza ka ka dora a baya sai zama yanzu Allah ta'ala ya dan canza mai sana'a ya koma tura baro kaga an dan ci gaba to ka zo ka huce akan mota saboda ka gane wancan kanan mahaifiyar mu ne ko shikenan sai ka sa bitar kada ji ka zo huce akan ka danna mota ka rabu da shi ana wannan wani ne ya ce a kai ba shi bane wani ai ba huce ni ba kanan mahaifiya yamma ni wa kanan mahaifiya shi ne uwa da uba da ya ce wallahi shi ne ce a a wannan ne zai wuce ta mota kuma ya kasa mu magana a ba wannan bane ya ce mishi wallahi shi ne kana gani da amma ka gani in ya in ya je shan kwana ka din kai wannan ce wallahi shi ne kaga wannan baka kyauta ba kanan mahaifiya yayan mahaifiya kanan mahaifi yayan mahaifi yana da kwai daraja a idanka hakanan kuma abin da ya shafi waljari dil kurba makwabci wanda yake ma'abucin zumunta idan aka ce wannan makwabcinka ne to ka san yana da haƙƙi a kanka dil kurba shine makwabcinka ne ta kusa da gida ga gidanka ga nashi sannan kuma makwabcinka ne ta fuskar abin da ya shafi jini da mahaifinka da mahaifin shi ko da mahaifiyarka da mahaifiyar shi ko kuma gida ɗaya kuka fito wannan duka aljaridul kurba ne saboda bi ta haɗu to wannan shi ma a kyautata mai akwai kuma aljaril junub makwabci wanda yake na nesa shine gashi makwabcinka ne amma watakila aiki ne ya kawo shi wannan garin kai ma aiki ne ya kaka wannan garin ba wanda ya san iyayen kowa daga cikin ku amma dai zama ya haɗa ku unguwa ɗaya to yana da haƙƙi a kanka kar ya zamanto dan shi ya zo shi daga wajen tawa kai ka huto daga wajen tilaberi wancan ya huto daga wajen difa wancan ya fito daga wajen niyame a ce kowa ya iya da kanshi ce ai ba jihar ɗaya ma muka huto ina gamin ɗan difa da ɗan talabiri a ce kama ba a tabbayin mashiriki wal magribi ne to wannan baya halitta ya kamata mu kula da kyau wajen ɓangaren abin da ya shafi sadar da zumunta makwabcinka yana da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kan makwabcinka sai kuma wasu sahibi biljambi abokin gefe aboki na gefe shi ma yana da kima da daraja a idan ya zamanto a kullum asahibu biljambi waɗansu daga cikin malamai sun fassara da ita ce iyalinka idan kana da mace ya zamanto ka kula da ita kar ya zamanto allah ya rufa maka asiri amma kuma wajen ciyar da ita kana kwabro a ciki a gidanka za ku iya cin shinkafa kilo guda amma saboda ƙwanƙiranci irin naka saboda rowa irin taka da ekonomi da ka karanta a turance da zama to ka ce to yana cin kilo guda fa na kai kwana 25 bahu ya karewa cika goma sha takwas tun ba ta zan cire in bada a bani bahu guda kuma ki cinye a kwana goma sha 25 ina dalili ke daga yau rabin rabin shinkawa za ki rika da ta ce mai gida biya isa ba baka ga diyan naka ma guda hudu ne su ma za su iya cinye rabin kina kuma ga ni ga kai ce iya kowanne ya zuba mashi daidai kowa ya samu ayi walbanu walbaka yaron da kika sayar da miki kiyo ya zuba mashi kada yau har ba da shawara ta banza to kaga tun daga nan ya so tarwatsewar gidan shi to ya kamata as-sahibu bil jambi mata ya zamanto lalle in aka ce mijinta yana da ta san yana da e, mu gani a ƙas kenan in za ta tafi gidansu ta sa kayan da daga an ganta an san cewa lalle mijinta yana da abu in an ganta a ga cewa e lalle ita ɗin kamar ta tana bayyana cewa mijinta yana da akwai amma menene amfani a ce mijinta yana da mota mijinta yana da gidaje na haya mijinta yana da kaza yana da kaza amma in ta je gidansu ba a ganewa tsakankanin ita da matar wani ɗan garuwa ba cewa wannan ita ce matar alhaji sau ga ta na ɓulɓul wannan kuma ita ce matar wannan bawan Allah mun gane da cewa to kaga in ba a ganewa ai kaga akwai matsala in ya zama to Allah ya hore maka inna Allah yuhibbu an yura athara ni'matihi ala abdi Allah ta'ala yana so a ga gurbin ni'imar da ya yi wa bawa a kan bawa akwai ko to a gani a ƙasa ba kare zaman to matanka suna cikin wahala ruwa ma su za su je su ɗauko a kansu komai su za su wa kansu amma ga shi nan Allah ya hore maka za ka iya ɗauka musu ‘yan aiki za ka iya musu kaza za su ka iya musu kaza a tanwa wannan ba ka iya saya musu ta kirki in ka tashi sai ka diba musu ya ka diba ya yi ce mishi da wannan a akwai wannan na zamani wannan tc sai ka diba tc na jika da hamsin hamsin ka zo musu ka ce sun ga sallah da shi eh eh amma a bakanka din iya abin da suke saya matansu ma shadda suke saya musu gidina amma kai ka zama wani kawai haka muka magana sai ka ce bata kuɗi ne kai kuma iya abin da kake lissafi nawa ka aji in aka ganka da fara'a da komai amma kuma za sa ka sa kaya na kirki amma matanka in aka gansu za a ce ba matanka ba wannan bai yi ba sannan kuma wabin sabili da matafi dan bulaguro shi ma idan yana buƙatar alkhairi a yi mai alkhairi wa ma malakat aymanukum da abin da hannayenku na dama suka mallaka inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura wato sai Allah ta'ala ya rufe ayar da kuma dan Allah ya maka rufin asiri kada ka zamanto mukhtal ne mai takama a cikin tafiyarka Allah baya son mai takama a cikin tafiyar shi wanda zaka ga saboda ya shiga cikin ni'ima har ma ya canza tafiya ya canza abakai fakhuran mai yawan fariya kuma wanda duk inda ya zauna shi kawai akwai cika baki akwai cika baki komai nashi mu ne za a wa kaza yaushe fara kama kuɗi yaushe fara kaza Allah baya son wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so ka zamanto mai kaskantar da kai kan abin da ya baka mai godiya a gare shi kan ni'imar da ya maka sai ya kara maka la in shakartum la azidannakum wa qawluhu ta'ala da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace kul ka ce da su ta'alau atulu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya haramta akan ku zo in ba ku labarin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wasiya kada ku hada komai da bautar shi Allah ta'ala yayi umarni da duk wani daga cikin manzannai nasa ya yi kira zuwa ga ta Allah ta'ala da bauta kadda a haɗa bautar wani da Allah na farko ke sannan kuma wa bilwalidaini ihsana har ya zuwa ƙarshen ayat ita ma ba sai mun fassara ta na'am قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه الآية قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله تعالى يكاري الدادشي ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin manya-manyan masana alkur'ani cikin sahabbai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce dukkan wanda yake so ya karanta alkur'ani ya ji shi ɗanye kamar yadda aka saukar da shi to ya samu abdullahi ɗan mas'ud ya karatu irin nashi abdullahi dan mas'ud ya ce man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama dukkan wanda yake nufin yayi kallo zuwa ga wasiyya ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama allati alaiha khatamahu wato wanda akan wannan wasiyya din kashen ma'aiki alaihi salatu wa salam yake wanda ma'aiki alaihi salatu wa salam yayi sinya akanta wanda ba a shafe komai daga cikinta ba falyaqra qawlahu ta'ala ya karanta fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace kul kace da su ta'alau ku zo ku atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya haramta akan ku ila qawlihi ta'ala har ya zuwa fadar ubangiji ta'ala da yace wa anna hadha sirati mustaqiman wato haƙiƙa wannan abin da na yi muku wasiya da shi tun daga kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an har ya zuwa zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun gane da kyau zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun zuwa nan ne wato wasiyoyi guda goma suka cika alwasayil ashir ake ce da su wasiyoyi guda goma wanda a ciki Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a kadaita shi da bauta ya yi umarni da a kyautata wa mahaifa ya yi hani dangane da kashewa ‘ya'ya saboda jin tsoron talauci irin yanda a lokacin jahiliya suke yi. A lokacin jahiliya mutum yana kashewa diyarsa saboda jin kunyar zagi na mutane, baki na mutane. Saboda a wancan lokacin, a lokacin mata ba su da kima. ba su da daraja amma su yanzu mata gani suke musulunci ya danne musu hakinsu wata doka ce za ta zo ta ba su inci mun gane da kyau a lokacin jahiliya mace tamkar dabba take dabba wannan duk wanda aka ce an haifa mai ɗiya mace ko ran shi a ɓace zai wuni ranar ba ma so a ce a mata an mai haihuwa yanzu aka ce an mai haihuwa aka ce ɗiya mace ce aka haifa mai baya iya zuwa cikin jama'arsa saboda ta suke sulkumin banza sulkumin waje ka rasa abin da za ka haifa ya mace mace ba yaƙi ba za ta je ta in wani ya taba ka ba za ta iya kare maka faɗa ba ba kaza ba kaza ba kaza ba shi kenan ta dalilin haka ran mutum ya ɓace in ya fito daga gida shi ya kama yi wa mahaifiyarta jarawa kamar ita ta aihe ta kamar ita ta samu ta bai wa kanta diyar Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikahu aw yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkum wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil ikhtisami غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da jahiliya suke kuma idan mutum ya faɗi ya rasu matan shi ɗiyan shi suke gada su ɗiyan shi suke gada su waɗannan mata daga cikin ɗiyan shi akwai wani wanda ya balaga da sauransu kuma ya ga wata mai kwari a cikin iyaye matan na baban shi sai aure ta mun gane da kyau kai jahiliya fa jahiliya ce fa ba wani bambanci da cewa ba jahiliya ba ce kawai jahiliya ce zarfa wani abu aka yi zai ga cewa lalle jahiliya ce ba ma shakka to musulunci da ya zo sai ya gyara komai ya bai wa mata yanci ya bayar da lasisin cewa duk wanda Allah ma arzuta shi da mata diya mata wannan zabi ne na Allah idan Allah ya baka diya mata uku ka kula da tarbiyyarsu ka kula da karatunsu ka ladabtar da su ladabtarwa ta addini na musulunci ka aurar da su ka rabu da su lafiya sakamakon ka shine za a kasance tare da annaba gobe kiyama man ala jariyatayn aw bintayn fa ahsana ilayhinna wa addabahunna kunna lahu sitran minan nar Allah ce za su kasance kariya ce daga fadawa wuta daga wannan mutum to amma za mu ga mu yanzu duk yanda ga alqur'ani da shari'a ta musulunci ta baiwa mace kariya amma za mu ga ta danne mata waɗansu haƙoƙi wanda iya abin da shari'a ta ba ta ko ba wata doka da za ta bai wa mace wannan gata ba wata doka a duniya da za ka kawo wanda za ka ce ta yi wa mace gata sama da wannan da doka ta shari'a ta musulunci da kowane lokaci ita mace yan lele ce in tana yarinya a ƙarƙashin mahaifinta ta ce yau aka ta gidan miji komai da komai nata ya dawo kan mijinta cinta shanta rashin lafiyarta matsalolinta ga baki daya ibn al-qayyim yake cewa waje ba alal rajuli al-khidmatu al-kharijiyya wa waje ba alal zawja al-mar'a wa waje ba alal mar'ati zawja al-khidmatu al-dakhiliyya ita mace ba santa a titi ba da ba hidima ta waje wannan ta goganci shi zai je yayi fafutuka huskare ne zai ya fada ce ya samu ce ya samu shinkafa ya kawo wannan wajibi ne akai shi ba wai musahabi ba ko sunna hakanan ita kuma aikinta shine wajibi ne din hidimar da ta cikin gida ce da huwa ita za ta yi ba za ta ce ba dole ta ya kawo mata ila aiki ba wajibi bane a kan shi ya ce to wanda yake so ya ci ba ruwaje da wani yar boyi boyi da sauransu yana da gaskiya duk hidima ta cikin gida aikin mace ce ne din hidima ta waje aikin mai gida ne shi zai ko nika ba a ce mace ta tafi ta kai nika ba komai ita na tauko a gida take kuma duk wannan galihun da qur'ani da sunna ta baiwa mace amma suna ganin cewa an tawaye mata hakinta sannan kuma Allah ta'ala ce mu ne muke arzuta ku da su diyan naku sannan wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi kada ku kashe rai wanda Allah ta'ala ya haramta kashe ta sai dai in ta aikata wani abin da ya cancanci a kashe ta wala taqrabu malal yatim sannan kuma kada ku kusanci dukiya ta maraya face dai ta hanya wanda take kyakkyawa har sai ya kai wato karfinsa sai ya balaga hanya kyakkyawa shine ka dinga yi mai kasuwanci da ita sannan kuma ya zama to abin da zaka dinga ɗauka a cikin a matsayinka na mabukaci wanda dukiyarsa take hannunka to daidai ruwa daidai tsaki ne wa man kana ghaniyan falyasta'fifu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa yasalunaka 'anil yatama qul islahu lahum khairun wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih mun gane da kyau sannan kuma wala wa auful kaila wal mizana bil qist ku cika sikeli da mudu da adalci Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'a wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku faɗi ku faɗi magana ta gaskiya ku yi adalci koda wannan wanda za ku yi maganar akan shi shine mai laifi koda ma abucin zumunta ne koda yanku ne ko karanku koda dan uwanku ne na jini na kusa hakanan kuma koda shi yake da gaskiya to ku yi magana da ita adalci sannan kuma ku cika da alkawalin Allah zalikum wasaqul bihi la'allakum tadhakkarun sai Allah ya ce wa anna hadha siratun mustaqimun fattabi'u hakika wannan abin da nayi muku wasiya da shi ta farki na ne hanya ta ce wanda take mai kyakkiya ku bi shi kada ku bi hanyoyi waɗanda suka saba wa wannan hanyar fatafarraqa bikum an sabili sai ta tarwatse da ku gabarin tafarkin na Allah zalikum wasaqul bihi la'allakum tattaqun wancananku shine abin da aka yi muku wasiya da shi watakila za ku kasance cikin waɗanda suke kiyayewa dokokin Allah inda ya kore su. Na'am. Hadisi ɗaya rage mana.
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حلال فقال لي يا معاذ فتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في في الصحيحين نعم حديث نقرشي أكراتم ليو ونقوم شيني نقرشي أبابا شيني حديث معاذ ابن جبل الله تعالى يقاري الدادش معاذ ابن جبل يتي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار na kasance kuturin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan jaki wato na kasance ina bayan ma'aiki alaihi salatu wasalamu a saman jaki irin yadda idan ka hau moto wani ya hau bayan ka ya zame maka sando za ka ce za a ce da shi ridifak a bayanka ya ce to na kasance kuturin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ala himarin a saman wani jaki wannan jaki din yi kalu lahu hufayir hufayir ake ce da shi wanda wannan jaki din almuqawqis sarkin egypt shi ya bai wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu kyauta shi ya bai wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu kyautarsa shi wannan jaki ɗin faƙala ni sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ya mu'azu ya ce da ni mu'azu a ta dari ma haƙullahi alal ibad shin ka san ko menene haƙƙin allah akan bayinsa wa ma haƙul ibadi alallahi sannan kuma ka san ko menene haƙƙin bayin Allah akan bayin shi akan akan shi Allah din qultullahu wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzon shi sun fi kowa sani wato wannan yana daga cikin amana ta ilimi idan aka maka tambaya baka sani ba ba wai lafwar dauran ba za ka shiga ka ce baka sani ba man alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul la a'lamu فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا لا تعلم لا أعلم فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين don wanda ya sani idan aka mai tambaya ya ba da amsa amma wanda bai sani ba kada ya kama kwanance-kwanance ya shiga ta waccar kwanan ya fito ta nan ya shiga ta ya janyo ne da kama magana kuma ya ce haka ne nake so in ce a gana akwai wanda shi bai san bai sani ba to duk wanda bai san bai sani ba to usibatu maqatilu duk wanda la adari ta tafi daga bakinsa ko baya iya faɗan la'adari saboda yana tunanin cewa in yace bai sani ba kimar shi za ta zube a gaban ɗalibansa to shi kuma daga rannan ya koma jahili la'adari wannan nisful ilmi ba sani ba wannan rabi ce na ilimi ka hutar da kanka wanda ya maka tambaya ka hutar da shi saboda ya san dirar da ya maka tambaya ka ba shi amsa to wannan tambayar wannan amsa dan sai da ka tamna ta ka ba shi amma kullum aka maka tambaya bangaren siyasa aka maka tambaya za ka ba da amsa bangaren mekanik aka maka tambaya za ka ba da amsa bangaren gini in yayi kaza yayi kaza aka maka tambaya za ka ba da amsa bangaren hadisi aka maka tambaya sahihi ne ko hasan ne ka ce hasan ne ka ci a ruwa ka za ya bunke ma matsala ne wannan in aka maka tambaya a gurin da ba naka ba ka ce a ji a tambaye masu gurin akwai ahlul fanni man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib duk wanda yace zai yi magana ba a fannin da ya karanta ba to zai zo da abin mamaki kana tunanin ka tafi jami'a ka gama karatu a jami'a abun kunya ne a maka tambaya a addini ka ce baka sani ba kai kuma lokacin da ka je jami'a iya abin da ka karanta uda ba ka shiga ka zama to adibi ka koyi imrul kaisi ka koyi antara ka koyi kaza ka koyi kaza a can har ka gama jami'a shekara hudu shekara biyar shekara shida ba karanta littafi ɗaya ba tun daga farko har ƙarshe na shari'a amma in ka zo saboda an san ya fito daga jami'a wannan ya ka zo da sayar bukhari za a karantar da mutum sayar bukhari kaga abin da ya fi sauki a gare ka ce mishi inda za ka samu mu'allakat ka ce sai mu doke ta amma ka ce sayar bukhari ka ce a je wajen masu shi kada ka yi garaji ka ce a je wajen masu shi ba abin kunya ba ne don ka gama karatu jami'a ga wani malami na zaure wanda shi bai mata zuwa jami'a ba yana karantar da sayar bukhari kar ka ce ka haɗa ka haɗa da shi ka ce a je a yi karatun sayar bukhari a wajen malam wani amma mu ku zo mu sha mu'allakat ku haɗa mu da su an tara mun gane da kyau qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da shi haqqullahi alal ibad haƙƙin Allah wanda yake da kai akan bayinsa shine an ya abuduhu wato bayin nashi su bauta mishi wala yushriku bihi shay'an kada su hada komai da bautar shi kada su hada komai da bautar Allah wa haƙƙul ibadi alallahi haƙƙi na bayi wanda suke da kwai a wajen Allah shine Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da dukkan wanda baya hada bautar wani da shi wannan shine haƙƙin da bayi suke da a wajen Allah idan bayi suka aikata abin da Allah ta'ala yake so na suka kadaita shi da bauta ba su hada shi da bautar wani ba to Allah ta'ala abin da zai musu shine shi kuma ba zai azabtar da su ba ko da da misgala zarra ne qultu ya rasulullahi afla ubashiru bihin nasa afla ubashiru nasa mu'az dan jabal yace nace ya jaka da Allah shin ba zan baiwa mutane labari ba da wannan garabasa din qala la tubashiru fa yattaju manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a kada ka kuskura ka ba su labari ka ba su albishir dan sai su dogara da wannan tauhidi kadai ya zamanto ba za su kashe gwiwa ba za su meke ba wajen aikata ayyuka na alkhairai kyale su su je su to amma wa akhbara biya mu'adh inda moti ta asuma a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tattauna a ƙarshen wannan hadisin sai mu ci gaba da babe na fadlul tauhid abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر